أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin kashfi shubuhat na babban malami shekul islam al'allama muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai idan ba mu manta ba malam yana cikin yi mana bayani dangane da inda ake mai da martani ga shubuha ta mubtadi'a da munharifun muna cikin bayani ko kuma raddun shubuha mufassali idan ya zo da kaza cikin wannan matsalar za ka kakkaɓe mishi kurar da take ciki ya gane idan allah ta'ala ya nufe shi da ganewa za mu tashi inda malam yake cewa fa'in kawala ana la'ushiriku billahi shay'a haka ne karatu na goma kenan na'am بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل ولا تعرفه أتظن أن الله يحرمه يحرمه ولا يبينه لنا فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام فقل له ما معنى عبادة الأصنام أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر
تدبر أمر من دعاها وتدبر أمر من دعاها فهذا يكذبه القرآن وإن قال هو من وإن قال هو من قصد خشبة هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون ويذبحون له يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا أو يعطينا ببركته وقل صدق وهذا هو هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها فإذا أقر أن فعلهم أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب نعم بل يتي فإن قال shi wannan da kuke muhawara da shi wanda yake kuburi mubtadi'i sufi idan ya ce maka ana la ushriku billahi shay'a ni ai ba ana hada Allah da wani ba shirka nake yi ba hasha wa kalla Allah ya tsare ba zai yiwu ba a ce ni kamar ni in yi shirka duk girman rawanin shi da girman zawuyar shi a ce shi ne za a ce ya yi shirka yana mamaki shi ne hasha da ya tsare wa kalla ta yaya ba zai yiwu ba walakin liltija'a ila salihin laysa bi shirk sai ce ma ai ladewa da kama kafa da salihan bayi wannan ba shirka bane dan na fake da abdulkadir jailani ko ahmadu tijjani ko na fake da ahmadu badawi wannan ba shirka ne ba na rike shi kawai ina ganin na huta shi zai tsiratar da ni a gurin allah wannan maganar su da ma'anarta da mafahimunta haka take ishara zuwa gare su ya ce bai yi shirka ba can kuma ya ce ya rike ahmadu badawi shi zai kai shi aljanna ko me shirka oho فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك إن دي كايد كاتبت الدتي وألا يا حرم تشرك أعظم من تحريم الزنا حرم تاود ديما شركة تافي جرما كما da haramtawa da ya mawa zina domin shi azzani Allah yana iya yafe mishi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa zina duna shirk idan ka gamsu da haka wa tuqiru anna Allah la yaghfiru kuma ka tabbatar da cewa Allah baya gafarta shirka ma'ana ga wanda ya mutu bai tuba ba wanda ya tuba kan Allah yana gafarta mishi tun daga saharatu fir'auna mushrikai ne matsafa 'yan bugun ƙasa 'yan kacau-kacau a ɗazu yanzu nan suka musulunta kuma suka zama waliyan Allah ina fata an gane وتقر أن الله لا يغفر فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفر وينزي يبدي شركة أبيبي تندك باكا شركة كما كايد إتا شركة عند معناتها الله سبحانه وتعالى ya haramta ta mafi tsananin hani ta inda baya gafarta mai miyinta fiye da yadda ya haramta zina kaga wanda ya ce zina ba haramun ba ce ba ya kafarta zina ga kuma wanda ya ce shirka ba haramun ba ce kaga in dai har ka tabbatar ilzami ne za ka in dai har ka tabbatar da cewa Allah ya haramta shirka mafi tsananin hani kuma baya gafarta ma wanda ya mutu akan shirkan nan to shi wannan abin da Allah ya haramta shi kuma ya ce baya gafartawa mai yin shi mai neman shi ne ce ce ita shirka fa inna hula ya jini wannan ba zai iya baka amsa bai san shirka ba to kaga in ya ce a ni gaskiya ban sani ba fa kullahu sai ka ce mishi kaifa tubarri'u nafsaka min ash-shirki wa anta la ta'rifu ta yaya zaka ce baka shirka alhalin kuma baka san shirka sai baka kaza sai ya ce to me kaza zan ce oho in ma ka yi baka sani ba in baka yi ba ma baka sani ba to ga wanda ya san shirka sai ce ka yi shirka ya kamata ka gamsu tunda kai in ka ce baka yi ba to menene shirka to baka sani to ya zaka kubutar da kanka eh daga shirka wa anta la ta'rifu alalan baka san shirka ba kaifa yuharrimu Allahu alayka hadha wa yadhkuru annahu la yaghfiru ta yaya al'abin da ka san Allah ta'ala ya haramta maka shi kuma ya ambaci cewa ba zai gafarta min mai yin shi ba kuma wala tas'alu wala ta'rifu wala ta'rifu wala tas'alu anhu yani baka san shi ba kuma baka tambaya ba fas'alu ahla dhikri kuntum la ta'lamun baka san shi ba kuma baka tambaya ba kuma ka ce baka yin shi alalan baka san shi kuma fi tsananin zunubi ne kuma da mugun hadari atazunnu anna Allah yuharrimuhu wa la yubayyinuhu lana me kake tsammani kana tsammanin shirka a duhu take Allah ya haramta ta kuma bai bayyana mana ga yanda ake a fada cikin ta koko ga hakikanin ita shirka din ba in kala idan yace maka a na san shirka mana shirku ibadatul asnam shirka bautar gumaka ita ce shirka wa nahnu la na'budu al-asnam kuma ba ma bautar gumaka ba wani gumki da muka sassaka muka je muna bauta musu lafazin as-sanam ana nufin as-sanam al-manhut al-ma'bud al-manhut al-masnu abinda aka sassaka shi aka zo ana bauta mushi shine as-sanam yasa annabi ibrahim yace mutanen shi ma hadhihi al-asnam ma hadhihi al-tamathil ne can ko أتعبدون ما تنحتون الله خلقكم وما تعملون to abin da suke sassakawa su bauta mushi shine asana amma alwathan kullu ma ubida min dunillah sawa'un kana makhluqan aw manhutan aw masnu'an aw ma'nan ko da ma'ana ne ko da wata ma'ana ce daban wanda ya dama da Allah ba kwata-kwata daga yana bautar wani abu shi ne hawar shi san zuciyar shi to ta zamanto watan azumin shi wanda yake bautar wani waliyi maz'umi idan yana bauta mushi min dunillahi ta zama watan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad abi ce sanaman ba tsaka mai da kabari na ya zama gunkin da ake bauta mawa to da haka sai ce ai mu ba ma bautar gumaka da ma'ana ba wani gunki da muka sassaƙa muke bauta mishi faƙul lahu ma ma'ana ibadatil asnam ƙara shaƙe wuyan shi to me bautar gumaka tunda baka bautar gumaka me bautar gumaka atazunnu annahum ya'taqiduna anna tilka al-akhshab wal ahjara takhluqu wa tarzuqu wa tudabbiru amra man da'aha shin wai kana tsammanin cewa waɗannan ita katakai din akhshab jam'in khashab ana mai jam'i da akhshab ko khushub khushub shi yazo a qur'ani ka annahum khushubun musannada kana tsammanin wa'annan katakai ko kuma itatuwa da mushrikai suke bauta mawa suna i'tiqadin cewa su suka halicce su ko suke gudanar da lamarin su ko su azurta su tunda shi a tsammanin shi wanda yake sai wanda ya yadda cewa babu mai halitta sai wani babu mai azurtawa sai wani ko abu kaza babu mai gudanarwa sai wani sannan ne shirka so a gurin su rububiyya shi kadai ne tauhidi to in haka ne kana tsammanin su Abu Jahal da Abu Lahab da Uqbatu ibn Abi Mu'ayth da sauran mushrikan Makka suna i'tiqadin cewa waɗannan gumakan da suka sassaka daga duwatsu da itatuwa da ainihin wato a alhajar ko duwatsu da ainihin akhshab itatuwa da katakai su suke halitta su ko su azurta su ko su gudanar da lamarin wanda yake bauta musu wanda aha ya an ya'budu kana tsammanin haka ne fa hadha idan yace eh sai wanda yake i'tiqadin abu kaza shi ya halicce shi ko shi yake azurta shi ko gudanar da lamarin shi sannan ya dauke shi a matsayin abun bauta koma bayan Allah to fa hadha yukadibu alquran wannan magana tashi qur'ani na ƙarya kaga wannan akwai sauƙaƙawa ma daga malam cikin maganan wata ya ce yukazzibu alquran amma sai ce yukazzibu alquran idan aka ce kazzabaka alquran da sauki sauki akan a ce maka kazzabta alquran an gane kuwa aka ce ka ƙaryata qur'ani kaga kafirci ne amma qur'ani ya kafirta ka yahtamil ya zama wani laifi ne karanta ko babba amma bai kai shirka ba to wato na fito da wannan sau da masu cewa ibn abdulwahab yana kafurta mutane yana kaza wannan sassauci ne ma daga gare shi yukazibuhu alquran qur'ani ya karyata wannan maganar tashi domin ai ya ce wala in sa'alta man khalaqahum la yaquluna allah kace wa ya halicce ku za su ce Allah ne ya halicce su ba su taba cewa la ta da uzza ko manata ko hubal ko nugunki ya halicce su wa in qala idan ya ce maka ai ita shirka huwa man qasada khashabatan aw hajaran aw bunyatan ala qabrin aw ghayrihi wa yad'una dhalika wa yadhbahuna lahu yaquluna innahu yuqarribuna ila Allah zulfa wa yadfa'u Allah 'anna bi barakatihi aw yu'tina bi barakatihi faqul sadaqta wa hadha huwa fi'lukum 'inda al-ahjar wal abniya allati 'ala al-qubur wa ghayriha idan ya ce maka ai ita shirka shine duk wanda ya nufaci wani ice au hajaran ko wani dutse au bunyatan ala kabarin ko wani gini da aka yi akan kabari alqubba qibab din nan da abriha shi abrih mujarradin gini da aka daga kabari aka daga shi shi kuma kubba ginin da aka yi shi yayi kalan inda ake daura abu saman masallaci wani ita ce kubba to akwai kibab galibi manyan waliyansu da akfabunsu bayan an yi ginin to sai an yi kubba a sama kabarin madul badawi kabarin rabi'a adawiya kabarin wasu ce nafisa a misira in ka je da su sudan da sauransu za ka yi ta ganin su to kaga abdari shine ginin da aka yi akan kabari aka shayyada shi alkubba kuma ausa ginin da aka yi kuma aka yi mishi wata hula a sama don a bambanta shi da sauran aduriha din aduriha din suna da yawa akwai makabartar da in ka je kowane kabari an gine shi amma kuma ba kowanne yake da kubba ba to me kubba ana nuna ma ko baka san kowaye ba idan kai mushriki ne irin su to sai ka je kai ta dawafi kai ta roƙon abin da zaka roƙa a gurin shi yanzu social media ya ƙara tona musu asiri da suna karyatawa ai ba a kaza ai ba a kaza an sai ga gashi mutum ya je gaban kabarin inyasi ko kabarin tijjani ko ahmadul badawi yana roƙon shi ya ba shi lafiya ya ba shi ɗaya azarta shi ya rufe ɗaya ko ba kwa gani shahadin bila ayi to idan ya ce maka idan tarko ya yi tarko kaga yanzu zai kama kanshi a ai shirka shine wanda ya je gurin wani ice ko wani dutse ko wani gini akan kabari ya da'una zalika yana bautar wannan yana roƙon wannan dutsen ko icen ko wanda ke cikin kabarin wa yadhbahuna lahu je ya yanka a gurin shi ya kuluna su masu zuwa gurin waɗannan kaburbura suna cewa innahu yuqarribuna ila Allah zulfa ai waliyi wani ai shehi wani ai qutubi wani ai muqaddami wani da ke kwance a nan gurin shi zai kusantar da mu zuwa ga Allah zulfan wani kalan kusanci na musamman maf'ulun mutlaq wa yadfa'u Allahu 'anna bi barakatihi kuma Allah zai tunkuɗe mana al-madfa'u lam yadka yadfa'u 'anna al-bala yadfa'u 'anna al-kurab Allah zai tunkuɗe mana bala'o'i da damuwar da take damun mu bi barakatihi albarkacin wannan shehin wato tawassuli ne muke aw yu'tina bi barakati ko kuma Allah ta'ala zai ba mu kaza yu'tina al-manafi' yu'tina al-rizq yu'tina ash-shifa bi barakati albarkacin wannan da muka bauta mawa wato in ka ce wanda ke yin haka eh shine yayi shirka fakon sai ka ce to sadaqata abinda ka faɗa gaskiya ne وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها kaga ya zarge kanshi wannan kuma shine ainin abin da kuke aikatawa a gurin wa'innan itatuwan wa'innan duwatsun da wa'innan gine-gine waɗanda suke saman kaburbura da wasu su daga cikin mashahid waɗanda suke zuwa suna bautar wasu a gurara فإذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب إذن يا تبتر in bai yi kuma wani rauhani ba in ya tabbatar da cewa wannan aikin da suke yi shi ne dai bautar gumaka awwal matsaluk to abin da ake nema kenan yanzu tun da ya ba da kai ya rage gare shi in zai tuba tuba ya koma zuwa ga Allah in kuma zai yi mukabara sai zama kafircin shi irin na fir'auna wajahadu biha wastaiqanataha anfusuhum zulman wa uluwa to kaga wanda kuka yi haka da shi ya kama kanshi ka tabbatar mai da hujja kuma ya ki karba to wannan kamata alaihi hujja abin da zai hana a kafirta shi domin cewa ba a yin at-takfir al-mu'ayyan ba ana nufin ba a ridda ba duk wanda ya ce shi musulmi ne ba ya ridda wannan aqida ce ta murji'anci aqida ce ta murji'anci amma ana hana na farko mutum yayi itlaqin kafirci akan wata firka misali ya ce a sha'ira kafirai ne sufaye kafirai ne wannan an hana ta yin shi sannan ana hana ko da a ce wani wanda kai a ganin ka hujja ta tsayo a kan shi idan kai karamin ɗalibi ne to an hana ka yin sauri gurin kafurta shi wato matsala ce ta nufat matsala ce ta hufaz annaqidun wanda suka kasance ar-rasikhuna fil ilm ba ta kananan ɗalibai ba ce ba shi sa shekul albani rahimahullah ya rubuta fitnatu tafsir fitnatu at-tafsir ciki akwai ta'alikat na bin baz na shekul al-uthaymin rahimahullah daga baka kafirta shi kai tsaye amma akwai da kafirci ce to amma akwai wanda kafircin shi yakan yi kamari hujja ta tsayo akan shi babu wani mani'i da ya gitta babu wani abin da zai hana a kafirta shi wani yasa shekul islam ya kafirta shi ibnu arabi ibn arabi su hallaj nan mai shakka akan kafurcin su shi ma ai sai ya wuce sai zama arni na'am zai ga قال رحمه الله ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام قولك
نعم قولك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك فهذا يرد ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا أحدا من الصالحين وهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب na'am yace wa yuqalu lahu aidan kuma shi wannan munharifin za kuma a ce mishi qauluka a lokacin da kace ashirku ibadatul asnam daka wannan yana nuna maka idan kana tattaunawa da mutum sai ka zama hadiki fa dinga rike abin da ya faɗa zaka fi saukin kama shi da maganar shi shi yasa abubakar al-jazairi cikin tafsirin shi na aisarut tafasir rahimahullah karkashin kissar wato tattaunawar annabi Musa da Fir'auna sai istinbatsin cewa idan zaka kara da mutum karawa ta hujja kar ka fara magana bashi yayi ta dimi yayi ta zuba tana daukar ru'usul aqlam ya gama sai ka ce to ka ce kaza ne hujjarka in ya ce kaza ne to ai kuma guri kaza ka ce kaza ka warware kaza kike kama shi da tana guzatin shi ina fata an gane domin shi ɗan bidi'a ka bujiro mai da matsala ku tattauna a kanta yana da wahala saboda shi ya ƙware gurin murawaka kunsa ya ƙware gurin wato ainihin shubuhohi da sauransu ko ba dan kai ba masu sauraro kila a rike ta su amma ba shi ya kama kanshi da kanshi shi ne sai ka ji daɗin shi yake cewa amma idan bugawa za a yi na hannu da hannu kaka bari a fara bugun eh shi dukan farko nauyi gare shi ba a rama shi ya ma ko sai a zo a raba a ce haba ga girman ka bane to da kace shirku ibadatul asnam hal muraduka anna shirka makhsusun bi hada shin kana nufi da cewa ai bautar gumaka shine shirka babu wata shirka sai wanda ya je bauta ma gunki shi kadai ne ya shirka haka kake nufi وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك كما dogaro da salihan bayi ka ce ka yi tawakkali da su ka dogara da su gurin biyan bukatunka da kwaranyewar damuwarka la ya dukulu fi dhali wa du'a'ihim da bauta musu ko roƙonsu baya shiga cikin shirka din idan ya ce eh kwarai kuwa ai wanda ya je magunki sujada shi kaɗai ne ya yi shirga to fa hadha yaruddu ma zakarahu Allah fi kitabihi min kufri man ta'allaqa 'ala al-mala'ikati aw Isa aw as-salihin to kaga wannan magana tashi ta ci karo da abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin alkur'ani mai girma na kafircin waɗanda suka yi ta'alluki da mala'iku waɗanda suke bautar mala'iku kenan saboda Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin wasu mushrikai wa yaj'aluna lillahi albanati subhanahu wa lahum ma yashtahu har karshe da yace sa'a ma yahkumu kuma ya bayyana cewa wannan abin da suke yi kafirci ne domin suna bautar wato ainihin a suna bautar wani Allah wani Allah nan kuma sai zan mala'ika ne ba gunki ba kuma kaga sai ya zamanto sai ya zamanto shirka cikin suratul anbiya da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa qalu ittakhadha Allahu walada subhanahu bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun يعلم ما بين زوا قرشي da yace wa man yakul minhum inni ilahun min dunihi fadhalika najzihi jahannam kaga yana nuna cewa waɗanda suke cewa mala'iku diya mata ne na Allah hasha lillahi subhana bauta bauta musu suke yi shi yasa sai yace ko da mala'ika ne yace shi a bauta mushi to wuta za shi ta za shi ballanta na wanda ya rike mala'ikan a matsayin abun bauta ina fata an gane wannan aw isa ko wanda suka riƙe annabi isa a matsayin abin bauta haka dai ba za a ce annabi isa sanan ba ne ba subhana hasharillah kuma ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam aw as-salihin ko wanda suka riƙe wasu salihai wasu bayin Allah na na kwarai wasu na buta musu kamar uzair kamar uzairu da yahudawa suke ɗaukar shi a matsayin ɗan Allah suke bauta mashi subhanallah to kaga wannan ya nuna cewa ashe ba wanda ya bauta ma gunki ne kadai yayi shirka ba ba wanda ya je magunki sujada ne kadai ya kafarta ba yanzu kaga idan ya tabbatar da cewa eh akwai wasu waɗanda aka rike su a matsayin ababen bauta kuma su ba gumaka bane ba kuma wannan abin ya kafurta su to sai a kalli menene suke i'tiqadi dangane da su su annabi Isa da mala'iku dangane da salihan bayi din su mushrikan farko shin sun ce annabi Isa shi ke halitta su ko azurta su shin sun ce su salihan bayan nan suke azurta su ko su halicce su shin sun ce mala'iku su suka halicce su kaga ba su ce hakan ba to bauta musu din da suke yi ta hanyar neman kusancin Allah da bauta musu din shi ya kafirta su zaka mas'alar da yake kai ma da kaje ka rungumi wani kabari ko wani shehi ko wani waliyi kana bautar shi wai dan Allah ya gafarta maka abu ɗaya kuka yi ɗan juma ne da ɗan juma ina fata an gane wannan فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين وهو الشرك المذكور في القرآن to idan ka bi shi ta wannan hanyar dole ya tabbatar maka da cewa duk wanda ya haɗa wani daga cikin bayin Allah da Allah a gurin bauta to wannan fa shine shirka wadda Allah ta'ala ya ambata cikin alkur'ani wa hadha huwa al-matlub kaga nan ma shubha ta kau abin da ake nema kenan ya rage gare shi liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina na'am bashi haka ko sai mu tashi wasirul masal insha Allah